إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 18 ga wata na jumadar ula hijira shekara 446 wanda ya dace da 20 ga watan 11 2024 insha Allah yau za mu yi darasi na talatin cikin littafin riyadu salihin darasi na talatin insha Allah muna dai cikin babi na al'amur bin muhammadu ala suna wa adabiya babi mai bayanin kiyaye suna kuma da ladduba na suna ina ga ƙarshen karatunmu hadisin ba da misali abu na balakun sun da teku sun ta zaɓar shi ne kenan za mu tashi hadisi na uku a wannan babi na abi hurera ana abi hurera ta radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري أبو هريرة بعد اللبال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake to kalmar wanda yake ne ce sabai suke tambaya cikin sa wanda ce man ya aba ya rasulullah mana waye zai ki shiga aljanna ai ko ka hori ya san ta saboda da ba ko ya san aljanna ko ya san jin dadi waye yake da kanshi shiga gidan aljanna yake ba su amsar maganar ya ce man a ta'ani da hadar janna duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna amma wa mana asani faƙaɗa ba wanda ya saba mini da kanshi ne ga kowa ya ƙi shiga wannan ruwaya tana karantar da mu da cewa kowa aljanna tana bude amma hanyar shigarta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne hanyar samun gidan aljanna an san kawai da mai da'a shi ne kenan wa Allah da'a abinda Allah ke so ya yi na bari ya bari wanda shi ne muhimmancin kenan biyayya ga nan sallallahu alaihi wasallama shi ne kile na samun shiga gidan aljanna dan bayan tauhidi ai sai da a gare shi wannan ruwa ta imamu bukhari sai hadisi na huda wannan babi ana bi muslim wakil abi iyas salamata bin amr bin aqwa radiyallahu an anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi shimali faqal kul bi yaminik qal la astati qal lastata'ata ma mana'ahu illa al-kibr fama fama rafa'aha ila fihi rawahu muslim abinda yake wannan ruwaya abu salmat ibn amur bin akawa yake bada labarin wani mutum akalla yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma cin da ya yi ya ci ne bishimali da hannun hagu sai na bai ce mishi kulli bai mini kace da dama قال لا أستطيع بل إياه بل إياه واتي داما قال يعني وجه مشي لست تعتا تكما كما بذاك إياه با بذاك إياه با ita wannan da yace la tatiyu ma manahu illa al-kibr gudun girman kai ne shi ba shi da ba sa mara ba haka sa bai girman kai sa ce shi bai yi da damar ya da abin kin shi ba annabi ya mishi adda cewa da su taso ba za ka iya ba daga nan kuma fama rafa ila fi bai ƙara daga hannun hannun shi ko daga siyan kuma ko da ne bai ƙara iya daga hannun zuwa bakin shi ba kai hannun ya shanye ba ya kashe ba za ka yi shigar daga to babu hannun bai tashi ya zama kambale tun daga nan bai sa ka daga hannun zuwa bakin shi nan gagana akwai kenan hadarin taurin kai ko girman kai akan karɓar gaskiya kan karɓar sunna kayi an ce kurin kai babu ra'ayi a wurin wani wa za ka akwai mutane wani ainihin goshe ne dama ne akwai lalle akwai ɗabi'a talhal akwai wanda su da dama dama su take ƙari musu iya ake ƙari da dama ya da hagu to ko haka ke kasan duk da kake da ƙari a dama baka isha baka ci abincin dama ko da bai ƙari dama baka ci abin da ci dan ni ba hagu mai ne yan ci hagu kana ce dama kana ci kana isha abinci ayo ka ƙari ne ma ba ka kowa bace ba ka kowa bace ba ci ne kuma kana iya ci to za a kuma sai wannan ra'ayin a ni dama da daman saba aiki da hagun saba aiki kenan ne hagun a ko ka saba aiki na ƙarhi ne da dama da hagun maurin ci ka yi ƙoƙarin sadakawa ka bi sunna ka yi aiki ka ci ka sha da dama shi ne sunna sai عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه manzana sallallahu alaihi wasallam shi kenan Numan ibn Bashir ke cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasuwunna sufufakum lalle ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum wa tarwa bayna qulubikum lalle ku ku gyara sahunku ko Allah ya saba tsakanin huskokinku ma'ana ya raba kanku nan akwai umarni kuma da kashe ko ku yi daidaita sau ko Allah ya saba su kushin kwana nan ku samu shi haɗin kai wannan ya karantar da kai da haɗarin rishin gyara sau da illar shi game da al'umma wajen ɓangaren sallah iya daga cikin takar sallah kuma yana rashin hada sahu yana raba kan jama'a Allah zai raba zakatan ko hukuncin ku wannan ruwaya ce bukhari da muslim sun kawo ta amma yace wa fi ruwayatin da muslim a wata ruwaya ta imamu muslim sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بادي صدره بادي صدره فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم abin da ke wani ruwaya ta numan ce amma wata hanya daban wacan ta gabata ba ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawu yusufufana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahun daidai hatta ka annama yusawu biha alqida has kamar yadda yake daidaita kibiya ai kwasan kibiyar zan take a miƙe sak kuma ka ba ta yi ba ko makeran da shi ta saka da ba ta mana ba kwana ko ɗaya daidai kuma wanda ya san akwai da an sa kibiya a cikin gidan cikin kwari za ka gan sak daidai da gansu haka za ka su daidai kansu guda nan yadda mubalaka yadda a daga wani mubalaka ce na annaba kwarai yake kula da daidaita sau sak iya daidaitawa hatta idza ra'a anna qad aqalna an sai lokacin da ya lura ko wani ya fahimci inda aka sa gaba kenan mun fahimci ko ina sahu ya gyaru haka ta kwanta da sallah haka yake ganin kamar hali ne na shi da kullum kulawa da sahu da kyau fitarwa zai shiga nan ya shiga nan ya gita nan ya gyara sun makarata yawman wata ran sai ya hutu faƙam hatta kada ayyukabir ya tsaya kamar zai kabbara ta harama fara'a rajulan badiyar sadaru ya ga wani kirjin shi ya turo kirjin shi kenan ya bar cikin sahu kan haka ne yana nasiya ama da kowa da kowa cewa ibadalla ya bayan Allah la tusawwunna sufufakum la tusawwunna la tusawwunna sufufakum lalle ku gyara sahunku aula yi khalifan na Allah bayan wujudu ko Allah ya saba tsakanin sukokinku a korwa ta kabe ni kulubiku kenan nan ko ku yaka ko ku samu rashin haɗin kai cikin jama'a yan wa shi yasa haka kware ina nafke koya kulawa da sau daya cikin sabon cikin sayar bukari yake cewa idan ka ga sahunmu ya ce ka'ab bil ka'ab alƙadam bil hatta da idan sau manki bil manki ka hada su a hade kuma haƙƙasa idan sau a hade mahiya mun saba sau ya gama yatsa shi muhimmancin gama idan sau yakan yi kana da babbar kawa ina da karamar kawa ana sama kadan ko yaro ne da babba in aka ce a gama yatsa an ka jiwa kwahuwan shi kaga wani ya huce wani kaɗan ya samu ɗan kai da kawowa amma in aka ce ka'ab da ka'ab da yaro da babba mai karama kawa babba kawa za ka sak abin ki ya zama ba da seti sak idan kawa da idan kawa wani kan ce ai shi kawon shi bata iya ya ga mutum ya sahu ya yi barankal wata kawa arewa ta kusur mu a nan ta yi barankal amma wani ba don mutum duk wani wasu sabo ne yan kajar ba za ka iya in ka jira ka kasa iya kuma Allah san kenan uzurinka ma da ganga mace kun kai haka ke kun zaka dan nagara ma kurin kun kai baran Allah gaskiya kuskure ne sai kokarin daidaita kawaka ta kalli kibla ta tsaka a shine aka gama idan sau da idan sau za ka sau yayin da ake so idan sau da idan sau ka hada da ka hada shi ne ka samun sau sak ya hadu wanda kuma shi ke bada abin da ake buri na cika sallah annabi ya tashi dani saboda jarabawa kaga yanzu kin ka tsaya akwai space tsakanin hili tsakanin tsawon ga guda biyu ko to amma san shedan ba ta nan bai shiga shi shedan inda yake shiga tsakanin space dan tsakanin sahu da sahu wannan barin kowa wannan da yake bi dan ya bata muku sallah kenan shedan iya samun shiga ya rikita muku sallah dalilin rishin sahun akwai ruwa daban ta haka nan nan ku an kama maganar rashin haɗin kai kowanne dai kwarai annabi na son haɗuwa wuri guda a yi sahu wuri guda sannan annabi ka cashe ma za ku yi sahu ba irin da malaku ke sahu a wajen ubangijinsu suka ce ya rasulullah ya malaku suke sahu a wajen ubangiji sai tun muna safar awal fal awal wai tara sau wai tara sau suna haɗa sahu na farko na biyu kuma suna liƙuwa da juna liƙuwa da gama da juna wannan shine mahi yawa muka yi sabawa a kurin aka yi kurtun wannan aka gama yatsa shi kenan shi ka kawo shi kuma sali ba kurtun lalle a yadda ba kula da sahun ba sahun kurtun shi ke ɓarɓar a yi ɗan dama dama zo da zai kalli sahu a ka'aba ta zai baka sha'awa inda ake sahu aka ɗauka daga talabijin me yasa wannan sahun ya sa busu ketara amma inda za ka je ka iske tsakanin ƙwahowa ko ƙaushe a cikin ba mai gan ƙaushe saudi babu inda suke kan larabawa irin wannan abun da biyar da suke kun ba mutum kwalle malami ba kana kamar kawai iya janyewa wallahi don da ya maka gani haka son laraba ba ruwansu da hada kawa kurin sau sun shiga sun wannan shi ma dalilin wannan taron da aka kawo cewa amma ka ce a garba da kawa wallahi wannan kawai mishi wannan kawai mishi ta ce daga samu wannan na gaban da ya da baya kun haka tala da su a dan kala zan su ba ba wata ran wani balarabe ne zo nan shi mutum masar ne shi ma ban malami ne zo nan ya zo nan wani abu da ba wai sai ke cewa wai Ilyas ba mutane nasiha wai suna matsa wai san wai an gama kafa halaka wai musu nasiha wai wai an mutane nasiha wai shi ya san lafiya anan mu anan kai ana gama su ta wani wani wacce wai wai shi shi ne wai a takawa hauna a zuciya ne mutane suna ba kansu suna ba suna gamka wai musu nasiha ce akai za wa nasiha kada wa nasiha za mutane sai abin da sunna ce ka mutu kuma kai kuma ta nasiha aka tana maka yau da haka bane ba kai ka mata wa nasiha me yasa ce sabu sunna ce hada gaggawa da kafa wallahi wai ya mutunta sai shi ke yasa wai ana kamar ana ana abin shi bai sowa malami ne wallahi malami ne kuma wallahi wa ma wai ana shami kana wai ana kawo kaya kamar ta kare kawa shi ko sunna kenan zaka to kai kaje taka mamaki an gaje Saudiya ga ware to abin da ya kamata haka kamata a hada kawa da kawa idan idan su shine haka kwarai annabi ya kula da haduwa wuri guda hatta a masallaci musallallahu alaihi wasallam ko a saka wurin karatu wani a masallaci bai san warewa wani koma can wani can a yi halka a bar saka bakomi nisa da bar saka bakomi wata rani ta hutu daga gida su kusa musabbai ko a wasu can can can can mali a lokacin bizin mali a lokacin bizin ya nake ga kowatan kowatan rarrabe wata ruwa ya hata a cikin bulaguro an haka hasuka a wuri annabai san a ware kowa ya nashi cika ga muri guda ya ce inda ta faru kuma zai ce ina ga wannan rabuwa da kuke rabuwa cikin shi abu wannan audiya ya ce shi ɗan da ke abu shi ɗaya cikin sabai ka cewa laye ba annabi da masu wannan kashan ya ce in suka zo suka sauka a wani wuri ina za ka ɗauko wata su tana guda duk ta su gaba ɗaya idan suke gamuwa wuri guda ba san watsi a can can can can kwana an san haɗu wuri guda ba san kenan dai nan muhimmancin sahu ne yadda kuma babban aiki aiki liman ne abu da yawa sahabai irin su umar su somin afan an samu su na musamman za mu ce 'yan agaji masu kulawa in aka zo rajuma mutan sun yawa biyan liman ibin sabu-sabu sai a sa wasu su kula da gyara sahu su gyara sahu ko ina gyara sun cewa liman gomi daidai ta kwan sai umar ko usman da su kabara inda sahu ke da muhimmanci cikin al'umma kwari abu na muhimmancin gaske allah ya shirya da mu sai hadisi na shidda sadis ya ce a wannan babi ana abi musa radiyallahu anhu qala ihtadaqa baytun bil madina ala ahli min al-layl falamma huddisa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sha'anin qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idha nimtum fa'atfi'uha ankum muttafaqun alayh an ba don sake ba labarin cewa ihtaraka baitun bil madina wani gida ya kone a madina an yi gobara kenan ka ihtaraka ala ahli min daga ya yi gobara gidan ya nasu ya kone falamma huddisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin aka ba annabi labarin labarin wancan gida gidan su wani ya kone sai yake ce musu inna hadhihi an-nara adu lakum kun ga wannan wuta makiyar ku ce makiyar ku ce wuta da haka fa'iza mutum in za ku yi barci fa a tafi oha an kun ku gashe wuta ku yi barci cikin duhu wannan shi ke baka muhimmancin cewa kwanciya cikin duhu duk da kana ce an zo wannan lantarki ce ko a shi ko misbahakin ce ayon nau'in wuta ne kuma da magana da barci cikin duhu wannan kuma a idamance a aikace ya tabbata kwalluwa diyan da ka yi barci cikin haske ba ta samun nutsuwa sai a cikin duhu kuma wannan abu ne a hili allah janar da makonsu ba ta janar da ba sa duk ana san abin barci iya da son wannan na maganar samun nutsuwa sai ta yi barci wani an ce akwai wasu ranyan a cikin kwalluwa wanda ba sa samun ko da ka yi barcin ɓangaren kwalluwa wanda bai samun nutsuwa an kana cikin haske wannan abu ne a waƙiyar a aikace hakan to dai kinan ana kantar da mu ba su a yi barci da haske da wuta sai ina ne a sabi a disi na bakwai kan wani babi anu daga shi dai abu musa kin ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna matsala ma ba asan lahu bihi min alhuda wal ilm ka matsala gaisin asaba ardan قبيلة الموت wannan ruwaya wadda imam al-bukhari ya roto muslim ya roto tana karantar da mu wata karantarwa ta ba da buga misali da abin da isar da da'awa isar maka ka fa'inta abin da ake ne wannan ruwaya a nan sallam yake ce masahabbai inna masala ma ba asan da lahu bihi min al-huda wal ilm misali irin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi da na zo da shi misalin shi ya ce ka masar gaisin asaba aradan kamar girgije ne ma'ana ruwa adiri ya zo ya zubi a wata ƙasa wannan ƙasa gari ne ƙasa ce gaba da ƙasa kun amci kuna a wannan ƙasa da aka zubo da girgije فكانت منها طائفة طائفة طيبة أتكي akwai wani ɓangare mai kyau mai albarka hudu da su akwai farti ɓangare mai albarka ƙabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushba kathir kuga nan zai bugawa zai bugawa misalin ƙasa gida uku ce wurin akwai ɓangare guda mai albarka ya karɓi ruwa kuma ruwan ya hudo da tsoro abincin dabbobi da abincin ci duka komi ya tsoro ta ba da ruwan ya hudo da amfani ya ce wannan wata ɓangaren gona kenan ɓangaren gonar farti wani ɓangare ne mai kyau ya rike ruwa kuma ya hudo tsoro wa kana mina ajadi a cikin ɓangaren gonar akwai wani ɓangare haƙo ne haƙo ne wanda ke bai tsoro ba ba tsoro a masakatin ma shi bai tsoro amma ya rike ruwa ya rike ruwan goshin ka bata watawa amma akwai ruwan ya rike ruwa fa nafa Allahu bihan nasa wannan haƙo da ya rike ruwa mutane sun zo sun yi amfani da wannan ruwa na wannan ɓangare mai haƙo fasharibu mina wasaƙo wa zara'u suka ɗoka mutane suka yi amfani da shi suka sha suka yi ban ruwa suka yi ban ruwan dabbobinsu suka yi ban ruwan shinkasu sun sha sun ba dabbobi sun yi noma da shi sun ba shimka sun ɗauka sun yi ban ruwa da shi amma ita ƙasar ita ba ta hudu da tsoro amma ta rike ruwa wani bangare na biyu da nabi misali ko bangare guda mai albarka ya rike ruwa ya hudu tsoro bangare guda bai tsoro amma ya rike ruwa wasu sun zo sun ɗauki ruwan sun je sun sha sun sha dabbobi sun sha da shukka su aunuri ba na ba ya ce wa asaba ɗa'ifatan minha ukhra wannan ruwan a wannan ƙasa ya samu bangare wanda ɓangaren gonan ko ƙasar innama hiya ƙi'an ƙasa ce wadda take mara ba ta riƙe ruwa a ta tsandara ko ta ruwa ne wuri ne wanda haƙo ne bai riƙe ruwa kuma bisilbi bai riƙe ruwa ta hujjar tsoro sai ke maka bayanin ƙi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an ita wani nau'in gonan ita bata rike ruwa kuma ba ta hudu tsoro ba ruwa ba ta rike ruwa ba kuma ba ta hudu tsoro ba ɓangaren gona haka take ya zo ya zube ya tafi ya ce fadalik wannan abun ɓangaren wannan misalin annabi ya buga masa guda na ɓangaren ai ba da misalin mai bada misalin abin da ya zo da shi na shirya da ilimi misalin shi kamar ƙasa ce guda aka yi ruwa a wannan ƙasa ce mai hali uku ɓangare guda ya rike ruwa ya hudu tsoro ɓangare guda ya rike ruwa bai tsoro amma an yi amfani da ruwan da yake ciki ɓangare guda kuwa bai rike ruwan ba balle tsoro ba ruwa ba tsoro annabta wani misalin ya ce misalin manfaƙuwa fi dinillah wa nafa'ahu ma ba asalallahu bihi fa'alima wa Allah. Wani misalin da Allah ya buga wa al'umma ya ce misalin wanda ya fa'inci addini, ya karatun addini. Kaji. wa nafa'ahu ma ba'athana la bihi abinda Allah ya aiko da shi ya am- mana ya ya amfane shi ya amfana kenan da ilimin da nazo da shi fa'alima wa 'allam ya karanta kuma ya karanta wa man lam yarfa bi dhalika ra'sa da wanda ko aka ma daga kai annabi idan kai ba ko aka da karatu ba rashin ilimin addini in wani a cikin bangare guda yake da fa'alimu alam domin mutane mu a yau ko a yanzu mutane haka ne zaka ga wani Allah ba shi ilimi imma ƙura'in mahasiti kuma da fiƙihun fa'intar nassin da yake ciki in aya fasar aya ce me awa ana aya take ni a hadisi ne me yake ni me ke me a cikin daga malamin da yake hadisi guda ya bar wajen fa'ida goma ishirin talatin wani zai gane ɗaya ma bai gane ba wani gane biyu wani gane uku kina akwai masu gano a hakan da gano ma'ana ayoyi ko hadisan a cikin al'umma ya zai haddace ya san ayar kuma ya ya fahimci abin da take karantarwa akwai na kunin malam ne mana gardi ne alarama ya ce ƙur'ani gaba ɗaya tun zafi ƙarar nasu gaba ɗaya kace kace ba a banzai ha ya ta da alkhairi ya rike ƙur'ani ya fahimci ƙur'ani zai kan da ƙur'ani amma ya amfana da ilimin ya hana ba amma ya ya kokari amma bai kai ba ga wanda ya fahimci abin da yake ciki na amanan ƙur'anin ya san kuma da yake ciki amma shi ma da alkhairi ne ya san ƙur'ani ya hadace bau ya hadace hadisai haka yanwa a cikin magabata akwai malamai da sadunu a duniya wallahi ba san wata nahu ko balaga ba su koyi nahu ba ba ilimin na kawai ba su ilimin nahu ba wasu ilimin nahu kuma sai ba amma sun shahara kuma sun ma duniya aiki menene kiyayewa kudin su su haddace nan sai yake cewa annabi ta ce hariman lamarin sani amini makalam ba da gama sanya annabi ce Allah shi kabar taman da yaje magana ta ya kiyata fa adda ka ba sami'a ta tarbu bar ilmin awa na sami annabi ce da yawa za a kai wa mutum wani abu yayi wanda yake fahimtar abin da yake ciki aiki ne aka saka yi kurin har ta sunna kurin har ta ce kurin hadisi dalla dalla har da da fi kun su balaga da shi wallahi ilmin su kenan ba wata hawo balle balaga balle wani ilmin da babu kurin kiyaye wata kurin kuma sun ma dinin Allah yake har wannan hadisi da mun saka ciki kayan ce wani buhari ilimin balaga kaza ilimin nawa kaza gama ilimin nawa gama kaza ilimin nawa gama kaza na kai aka mai ka'idodin namun kanta daga baya aka zauna ma kamar ka'idodin da ba ka'idodin ba wani abu an sanar kawai abin ana yi a kace ne kurin amma wani ilimin daban ka amma sun wa duniya aiki kurin anan sun riki sannan annabi ka ce wanda ya magana ta ya kiyaye ta kuma ya isar da ita kamar yadda ya ji ta Allah ji kai shi Allah mai rahama ya ji ya kai ta kuma kamata biya ya ce da yawa za a kai wa ta da yawa fitar rufe hamilin fikiyun zamanin wasa kwanin wata ruwa na gaje cewa da yawa mutum zai dago ta fikiyu ya ɗauka amma wanda ya kai wa ya shi sanin abin da ke ciki na ganta da kai isar da da'awa yakin addini kowa ka yi bakin gwalgwadonka ka yi bakin gwalgwadonka eh kurin ka rike ka isar zan bi karatu ka ji ka yi an ganta ji gaza ka yi malami ka yi fasara shi a wajen malami yadda ya kai shi ka samu lada ka isa ba kai bukata ba Allah kuma zaka mutum mutane suna kashewa da yawa mutane gwiwa wajen abin da'awa a kai da baka yi wani hawo baka yi ba sarf baka yi ilmin balaga baka yi wata sawan nuzulu ba nasibul mansuk da wani wani hawo da kai wajen ba abin da yake ka tsaya daidai abin da ka sani ayi misali suna tafsirin sai tafsirin sai ibn kasir ashe ibn kasir misali ya san nasibul mansuk ya san na hawa duk abin da sai kake nema shi ya sani ne ce maka wani ayar ga ma'anar ta aya kaza ga ta gaba sai ka riƙe daidai na kaisar me na ka ciki wai kai kai bin kasir kai ma an yi bayanin shi kamar kai ne bin kasir ko imam kurtubi ko imam tabari a'a wannan abu ne kowa bakin nashi amma lalle kullum wanda wani sani ya yi ya ci fadantuwa amma za ka iya zuwa daidai gwargwadon naka ka isar da shi daidai abin da sai kun kasa malada ku zaka ba addinin Allah yake ɗan hiyarci zai yi mutum misali hadisun shi goma in zai yi shi guda wallahi ɗan mutane mai yi don Allah mu shi sai yi ka kai mai ƙur'ani hafizun ƙur'ani hadisi dubu a kanka sai ka samu lada me yadda zama ka samu lada ya isar ya je ya karanta ya karanta albai ya je nan kai kun karke kun ka fasa qur'ani kun annan ka kun kai ka hada ce kun kai salakta abunka kaga sai ya isar shi ya karanta duk wanda ya abun wannan ta shi kiyama ya kabashin su in mutum nawa koyawa kai ka rike kun kana tai kana tai kai baka karanta ba in ka ba balle yan wa'ada al'amun tashin al'adu al'ada mutanen kurin malami da almajiri sai ka yi ta yi a gaban malami haya mutu kuma in yi mutu ma ya daga ta gidanku a nan hidai ɗan shi zai ko da ka yi shi ilimi ko gun shi ilimi a ɗan malam zai gada an wanda zai cikin abin da ya rushe ilimi ana abin da ka shi ilimi ana da yawa akwai gidajen malamai makaranta ce sananna malamin ya rayu iya shi yawa ba rusa gata wani ɗan ma bai da ƙiƙi ma ɗan bai gane gatan ba wallahi kwaɗan mutum da su wani bai gane ga fin masam ga almajiran oban ya su kowa mai karatu amma kuma ba za su su kowa a makaranta ba don ba makaranta babansa ba ce ta baban wannan ce mun san mun nafsa halarta malamin da ya rasu malamin sani a garin nan dan da ya gada dan ta more ni kurin uban ya dare dan ta more kudin malamin ya jin daɗi ko kuma shi ne halifan har azumi ya zo ana kwar azumi fasara ma aka tawaka biya ba tawaka ma biya ba wallahi kuma da zama ke rayu iyayi ana mai hada iya mai hada iyayi fasara da waka biya ba ta Qur'ani kuma shi tafsir kuma kuma shi bukan shi kuma mishin wa almajiru uban ne amma shi bai ba kuma shi kuwa dan almajiru uban dan karatu dan malamin karatu wa shi kuwa mai yake kuwa mishi wadai an zo azumi shi zai shi bai dama ya tada babba wai shi bane haka aka shi kuma kuwa sai shi malami ne amma shi bai ba tunda ba gidansa bane ba haka aka dewa haka suka gidaje ilimi lalace an ka je ka buɗe makaranta gidanka a ce a malam wani ma ka tsoro a je a ga malam a gama ka da shi hada baka wannan kowa gwalgwadon abin da ya ɗauka yau wanda ana ka ilimi ka gare mu sabon da ilimi ka gare mu sabi ya je kwana biyu ɗan kwana goma sai kwana sati guda ya ban ya koma garin ciki abin da zai koya abin da zai koya ba wani abu daban haka ilimi ya kai haka zaba su kai ilimi a duniya ba kin haka kai wani ya je shekara ya dawo wani ya je wata ya dawo haka suka yi hatta lokacin sahabbai lokacin sun imam malik sahabbai haka malaman suka yi ba duka kawai wani kwasar gaba ɗaya ba amma a ce kurin wani sai ka gama gaba ɗaya za ka yi a gobe karanta ya za a ilimi wani cikin al'umma duk da zama cikin jahilci an sa ma tsoro kurin sai ka gama komai za ka yi karantarwa a abin da ka sani daidai shi ka yi sanda shi wani bai sani ba shi ma ƙaru amma ka kai kaba ka wuce gona ɗari shi ne kwana da ya kika zama kai ma ga san mu fitin ko da ka abuka shi ko talakon kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada kiran misalin wanda suka yi kenan suka karanta ya amana da wanda shi ya karanta amma bai gane na ba ciki ba amma ya rike amma wasu sun zo sun amfana a wurin shi shin bayar mutum da kenan shi bai fi yiwu amma ya haddace zan san ma malam gardi ya haddace qur'ani ya zo ya koyi yan kwatar ya tara ya da koyi qur'ani makaranta gare shi ya haddace qur'ani ne in ma ruba namiji ya karanta da iya musulmi qur'ani da kyau kira ke gyarara yana lada ya wani daga a wannan yaran samun malami wata rana ka ce dan shi kurin kaza ne dan shi har cikin banza ne cikin al'umma a iya da amfani cikin al'umma iya da amfani ya karanta da iya musulmi qur'ani kuma ya sa askin a san malami a cikin su ya yi kuma aiki ne kaka kare kare kare mai gwiwa ke da shi ma amfani shi wanda annabi ke magana mai hadari zai zama wannan ake magana wanda yake manan mai rafa'i da zalika ra'asa wanda ko aka ba ruwan ta mulkin katun ko sha ma kai yanzu na samu yan wasana da awasuna duk da ya gano hadiya cikin hadisi ya gano bid'a gargajiya ya ce sunna amma ba ruwan shi da makaranta kurin an sallah guda bai zo shi ga sallah da sallah wajen bai zama sallah ma wajen hada sunna a tare sallah da tsari yin sallah shi ba ruwan shi da karatu ko shi da karatu kurin amma sunna yake cewa yake yiwa zaka hira ke hira awa uku awa hudu a wurin hira sallah aka tabbata goma sai wara fada mutum goma ma da ya ja sallah dogo sallah ana karatu iya can iya hira daga su ba komi kurfe duniya kwanan wata nawa wani cikin masu hali na mai nasiya cin zuwa da kwanan karatu kasu zuwa zai ce wallah mala amma a daji daga baya ce mala ya ce wallahi wannan zaman da muke tsakanin garba da sha ya ce wallahi ba wata hira kuma hira siyasa ba kun hira da muke kun ci abin kashi da wata damu ce ki kun ga yan wata allah zuwa tsakanin garba da sha a ba shi makaranta masallaci ba za ka yi dole ka hira banza shi ka ga in kasuwa ce ari duk ko ari kasuwa amma rigi ta in aji an tashi in me ta ga kuma musan a yanzu kullum cikin muyan lokaci da kurin ake na tsaka tsakiya wanda ke kun na jiran sallah isha amma mutum bai zo masallaci ba bai zo a iya ce gira yan kiran sallah shi bai zo ba dan ya tada iqama wallah bas zawa inda za a samu kuskure a yi kiran sallah sai jiko a cire wuta ko a samu tsanan mikoro ya san an kayi su ta wada eh mu a yau ba rika da ba ba ba da mutum mai daga na wata aka wada wasu kake wada su ai an turan fansu ce dan Allah da me aka shar'anta a gaya muku sallah ku zo musallaci da ya kama ku da kiran sallah kiran sallah liman ne da da yana shi ya muku abin da aka shar'anta mishi wannan kuma da ko rangan bi ba dan ba a ce ba dan ga muku ya ga muku sallah ya kama ba dole ya ga muku ba wani gwa ake yin talasfi kuma suka ma ba ya talasfi kan albani ya gama ba ya kama lasfi kan albani aka gani ma me ka talasfi kan lasfi kan ya kama a cikin da ɗan wasu ka zuwa kewa da kusan yan yaji kurin amma ga mutane kurin kurin sun yi hira mutum hira kurin hira kurin sama mutane yawa to na annabi ya bada hadarin wanda ba ruwan shi da ilimin addini haka yake yanda wannan ma'ana bai an da koyi ba haka wanda yake warin shi addini zai asara bai amfana kai da abin da manzo Allah zo shi shi magana kurin Allah ya shirye da mu kiran shi da misalin hadisin annabi ya ce inna masala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm misalin abinda Allah ya koni da shi na shiriya da ilimi ga masal gaisin kamar misalin girgije ne ko mu ce hadiri asaba aradan ya samu wata ƙasa wannan ƙasa bangare bangare ce yace fakanat mina ta'ifatun tayyiba akwai bangaren ƙasar ko gonar bangare mai kyau qabilatul ma'a ta karbi ruwa ta rike ruwa fa'ambatat al-kala'a wal ushb kathir ta tsuro da abincin dabbobi da sauran tsuro masu yawa a wani bangare guda wa kana mina ajadib a bangaren gona ko bangare guda wanda ke tsandare ne ma'ana wanda bai bai bai hudu tsuro amma suka tilma ya rike ruwa kone ya rike ruwa fa nafa Allahu bihim nasa wannan ruwan da kasar ta rike mutane sun zo sun amfana da wannan ruwan fa sharibu wa saqu wa zara'u sun sha sun sha dabbobinsu sun sha da shirkarsu wannan bangare da biyu kenan wa asaba min ta'ifatan minha ukhra a wannan gona wani bangare guda inna ma qi'an qi'an wani wuri ma na bar tsandare mace tsandare gumi tsandare mi wanda ya maka tafsir me qi'an la tumsku ma'an la tumtakala ba ta rike ruwan kuma ba ta tsuru da tsuru ita kasa bangare guda ana maka annabi wani misalin da ya buga ita fadalik masalan man faqaha fi dinillah misalin wanda ya fa'inti addini ya karanci ma ya fahimta addini ilimin addinin Allah wa nafa'ahu ma ba asana Allah bi abinda Allah ya koda shi an wane shi fa alima ya karanta ya karanta ya sani kuma fa kuma wa allama kuma ya sanar man lam yar wa masalan man lam yarfa bi dalika da wanda ko aka shi auren shi wala mai kaban ku dalla bai kabi shirya ta Allah ba Allah zai ursu da biyo da aka aka wanda ita kenan auren shi wannan misali ne na wani bawarin shi ilimin addini ko a takaice sai ya ce mai faƙuwa bi damma alal mashahur wa kirbi kataliya wasu ce faƙuwa ko faƙiya da ma'ana a yi tsara faƙiya ma'ana dai ya zama mana masanin ilimin addini ya san addini ya fahimci addini sai nan muna maganar baban kiyaye sunna kamar ya kenan ya karanta da kai muhimmancin kiyaye nasoshi na sunna kiyaye kiyaye su ai ilimi muhimmancin ilimi kenan shi da kiyaye ilimin sunna asabin hadisi da takwas kan wannan babi عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم جابر كبال لبار مجير عنه يتي منزع الله صلى الله عليه وسلم يتي مثلي ومثلكم مثالي نادكو مثالي yace ka masalin rajulun auƙada nara kama mutum da ya zo ya hura wuta misali da dare فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها سي هورركا na janada nau'i na fara ce da malam batata da farash malam batata wannan farfalawa sai ka san in ta fara ta wuta zuwa take ta wada eh malam ba ta ta da hwari suka zo ya kada shi suna hada cikin wannan wutan wa huwa yadhubbuhun shi kuma iya iya hana iya kare su iya kare su fu sun zo iya kare amma suna kutsa sun shiga iya karewa su suna fada yace wa ana akhidhun bi hujazikum ni kuma gani nan na rike kugunku alhujjar kamar gindi gindi kugunku kun wani wanda ku azunzumin ku na rike kugunku anan na kako hada ina ja kuna hemun je ina kuna hemun hada haka yace da hanyar ina rike ko ta hekun je yace wa ana akhidun bi hujazikum anan nar wa antum tuflituna min yadayya ina rike kugunku ina ja kuna kubcewa kuna fadawa dan wace mene na misali na menene da yawa dan adam zai tsammani shiriya ko hanya kwarai amma kan mataki nan annabi ya baka misali da waina babai ai hwara ban batata ai ba su san ba hadarin wuta hasken su ya gani hasken su sun kaya ba san makasan hasken akwai akwai gobara akwai kodewa hasken ne kansu amma kada ka kai ka san kuma da kake yaran a ka san hadarin da suke ciki sai kake kare ka su fada su kuma su wada to haka dan adam ku kuna kuna kan shari'a kuna kan bata ina gaya muku shari'a ina shi da ku amma kun doke ma wacin adawa kuna adawa da ni kuna fadawa wuta kenan ai da yawa da annabi da annabi adawa amma suka yake shi ai suna ga kan bata yake suna kan shari'a ya ka abu sabo ga shari'a amma sun sun bata to haka misali annabi yace da ni da ku haka misalin mu yake kaman waɗannan halittu ne malam batata da haruna an hura wuta suna ga wani abu ne suna so su fada kan hana su suna fadawa yace ni kuma ni da ku kaman ga wuta a gaba an hura kuna neman ku da ina jan ku da gindi da kugun ku ina jan ku kuna kuce kuna fadawa haka muke wannan shi misalin mai wa'azi da wanda ake mawa'azi wanzu nan wanda ne wanda kamar yawan duniya haka ne in dai da'awa za yi daga wani an ɗauki mai da'awar abokin adawa in wani kullum abokin kullum shaɗan aka makitin guda ne har yanzu misali kowa ɗan uwa kowa ya sani hidda adawa ka riƙe mutum kullum wani ɗan mutum magana ko yau ka riƙe mu ko malami ɗan gargajiya ka ce dan Allah wane me lahin ahalus sunna me lahin da suke me suke ba kyau ba su kawo a gari mara kyau wanzu a yaƙe su bala ban zai kai maka ƙololo ce maka suna kawo ta mu wasu ce mu yan fida ne baki ta kenan amma ya ce wai ga abin da muke yi ba kyau zai gaya maka amma sun ɗauke mu abokin adawa kuma sun sa jahilai don kasa gane gaskiya sun ɗauke wa mu ne wa abokan mu ne kahore mu ne mutanen manza mu ne batattu haka suke ba sun sa mutane adawa ta ahlus sunna ɗin su da wani kusa da su kuma akan ƙarya mu kuma shirya ce na mena ma ciki mena mu qur'ani da sunna wace inkarin su ba mai jimanin sunna ce ku zo gaba gaba abu abu gumi gaba da ruhabu ko ibn taymiya ka taɓa jimanin sunna qur'ani da sunna shine ko ko bi qur'ani ko sunna an an kusa kullun ka ce ma ƴan uwa kakka ba kanka wahala da rigima dan gargajiya bale jahili a mu dai ga abin da muke ga shine shari'a qur'ani da sunna su ma fahimta ba da ra'ayin mu ba yanda yake salafu salih magabata na suka rayu shine mu hanyar mu kai ka ce hai bid'a annabi ya ce ba bid'a ba duk bata ce kai an ce maka komai kyau to mu tayi haka yau ba tayi haka an ga tanka sani kaga mun kai ta kuma kyau ce amma ga mata an ce annabi ya ce ba mai kyau annabi ya ce ba mai kyau an ga ce maliki ce ba maliki ce ba ba mu kyau maliki ce ba mu ce ba maliki ce duk ma wanda ce akwai bid'a hasana ya ce annabi ya wa Allah ha'inci maliki ne magana inji wannan imam shatibi cikin tabbata islam duk wanda ya ce ma akwai mai kyau ba mu ce ba dan sai sun ce ba mu ce ba maliki hudi in kai in kai ba maliki girgi ne malikin ya ce ba bid'a mai kyau duk kuma wanda ce akwai mai kyau ya ce annabi ya rike sakon Allah in kitab itisab ne imam shafi ya kama gani nan kusan ma babba da ka dauka dogon hadisi ma
amma kaga wasu to haka haka ne abin yake ciki mu kuma ne muke ku shirya bun mu hata a cewa ga wasu kalan kin eh izala eh izala daban eh dariqa daban an bid'a daban gargajiya daban mu so muke kowa ya zo ya rayu kan kitabu was sunna mu su mu ala fahimu salafu salih a tayi sahu guda ba bun bun muku adawa ba mu adawa da ku a take a cikin mamalan wani a muna adawa da wani aqida ta banza ta bid'a da muna adawa da aqida ta bid'a da shirka da bidoyi mu adawa da ku ku bi na sun da ku shiri amma ga sun da jiko abakan adawa ba haka bane mu ga hanyar mu wanda yace bata mishi ba sai zabo da yake so
kenan a wannan ruwaya da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya bada misalin mai kira da wanda ake kira yace masali wa masaluku misali na da ku ka masalar rajulun auqada naran kamar mutum ne ya hura wuta faj'al al-janadib wal farash yaq'ana fiha sai farina da malam bata ta suke haɗawa ciki shi kuma huwa subuhunna anha yana kada su yana kada su kasu cika yace wa ana akhidhu bi hujazikum duk na rike ku da gindi da kugun ku na rike an nar ko ku fada wuta amma wa antum tuflituna min yadai kuna kunce daga hannuna haka muke tsakanin da ku ne masu fasara wannan aljanadib na hawa da jaradi ne wal farash wannan san mun bayanin shi kuma min janadib ita haza huwa ma'ruf allazi yaqawna an sa ba sa wada wuta ne su bana bata ta da harna su suke aka huru wuta kin sai kaman haske ne ba san kasan haske akwai akwai bala'i sai wada wal hujja jama'u hujja hujja maqam izar wa sarawil wal kullu wando da izar shi da san da ne fi tafsir cikin ba dan da ya mi mutum magana ce ba mi bayani akan hujja da maganar janajin harna zamu ci kuma batata da rike tsatso sai a tashi babi hadisi na tara a cikin wannan babi ya ce annu shi ma dai a nan daga jabirki ne da ya ce annu ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam a marabi la'aƙil asabi wa sahafa wa ƙala innakum la taduruna fi ayi albarka ruwa musulmi abu da ke wannan ruwa ta jabir ya bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi la'aq al-asabi da sude yatsa sude yatsa mata abinci ka sude da sauran mimiya ka dan sude ta wasafa kwano ne ko asiti ne ka sude kaka bar sauran saura kaka bar da miya ka sude ya annabi sai da muke cewa domin a cikin abinci akwai albarka to amma yace innakum la tadaruna fi ayya albarka aina take tana nan farko na karshen shi da kwashi ka cinye gaba daya kakka bar wani abu kasude kasude rawa muslim wa fi riwayatin la wata riwayat muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min min adha wa liyakulha wala dahad ash-shaytan wata ruwa na sarki da ke cewa za waqa'at luqmatu ahadikum in loma ɗayan ku ta faɗi ka ɗauko ka saro loma ka ɗauko loma sai ta faɗi annabi ce fali akhudha ka ɗauko loma ka fali min ma kana biya min azan ka goge abinda ta ɗauko na kazamtar ka goge shi wali akulu haka ci ganka ya ce wala da da shi kaka bar mashi ɗani shi ɗan ci zai shi ba bari zai ba an gabari ya na albarka shi ba wannan alkabarin ci zai kaka bar shi ɗan ya na albarka take kaka bari ya ce wala ya musa ya dahu bil mindil hatta ya ɗaƙa asabi'ahu ya ce idan ka ci abinci kakka tsotse ko suɗe tsotse ko suɗe hannunka ya tsotsinka sai kakka goge da munshuwar kai da mushawar kaka goge harka da mushawar da abin da mindi da abin tsumma da kona bukur mu goge ka goge hannunka mushawar duk turanci ne mushawar me yanzu hankici ingilishi ne hankici ingilishi ne to to wani hada mun ma asa ne mu ingilishi hankici ingilishi ne mushawar da farfarasi da turanci eh magoji kurin ko abin gogiya magoji kurin abin gogiya to kun abin gogiya kurin kenan kakka goge da abin gogewa ya ce hatta ya lakasa bi kakka haika goge sai ka sune ko tsotsi ya ɗai idan ka tsotsi in so ya ka goge magana ke kakka goge da miya miya a jiki yace fa innahu la yadri fi ayi ta'ami albaraka da muka san ma albarka a ina take a nan ko na karshen ko a can take haka annabi ya tantance wa fi ruwata da wata ruwata imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ash-shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay min sha'anihi hatta yahduruhu inda ta'ami annabi ce shaytan iya zo ma ta kowane bangare duk ko banka ba abin ba inda barka ba ba inda barka ba da shi bai aiki da ka halaka ba shi kurin misalki shi kurin ya za a fatar da kai kuma ba mutum da iya kai ma asakar ne iya neman wurin ka yasa kake wani bangare shi kurin banka yake iya da wata occasion kaɗan ta bangare ka zakon ya shiga kurin shi zama occasion ki dama ke nema kurin a kowane hali ya nema ta dama kanka misali ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamai sai wani da gudu an sa an ka abinci ya zo wusa no annabi ya rike hannun sai shi ɗan ya turo shi soke sa dan samu rabuwa ciki an ga ta abincin babu bismillah shi ɗan ya samu ya ci abincin wannan sai turo shi ta annabi ce shi ɗan ya turo shi dan ya sa ya sa ni albarka ba na ya ɗauka annabi rike hannun duk wannan abu da ya waka nema ki kuma da kasan gafala ya shiga shi da ba ake shi kenan ya za ya gama da kai ya za ya kai kai baroka ta kenan duk wata rama bai barinka kaka saki kan shi ta shi shaidan iya zo muka komi ta komin kawai zo muka ya ka misali hatta ya hadar wani tsali haurin cin abincinka iya zauwa fa'iza saƙaɗat min a hadukun lukuma in loma ta ɗayanku ta haɗi falimin makana biya min aza ya goge ko ka shaye abin daga cikin loman na ƙasamtar ka goge ƙasar ko abin ƙasamtar fale a kula ka ci kayanka wala ya da'a da shekar na kamar shekar shi ci zai yanka bari ka kamar shi sai al'asha hadisi na goma kan wannan babi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات شمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد صالح وكنت عليه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قولي العزيز الحكيم يتي فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه أبن ديكي رواية عبد الله بن عباس ينا cewa قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظه مدانا صلى الله عليه وسلم يا من ون وأزي a wannan wa'azi da ya yi ya ce ya aiwon nas ya ku mutane innakum mahashuruna ila Allah ta'ala huffatan qurratan qurala za a tado ku da kabari zuwa matattara ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku taso huffatan hafi mana ba ku da ba ku da takalma eh ba ku da takalma urratan babu kaya ba sutura guralan babu sallatu eh babu sallatu da loba haka za ku taso yanda ka zo duniya ma'ana haka za ka taso gobe kiyama babu babu takalmi babu kaya babu sallatu yadda ka zo shi ne ka kawo fatar Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'ana awwal halkin nu'idu Allah ce kamar yadda muka fara muka fara halitta yace haka nu'idu za mu mido halittar yadda take kuma yi haka yace wa'adan alaina haqqan wannan alƙawari Allah alƙawari ne muka daura maka mu kuma ce kuma alƙawari na gaskiya ya ce ina kunna fa'ilin tabbas aka zami tabbas Allah ya tado ya tare kowa ba wando babu riga ba wando babu takalmi ba sallatu haka ya gaya ma al'ummar shi yanzu lokaci kenan ko Allah kai rana ta lokaci ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته